ilaha illallah ita ce shiri a bisa gare ka kana iya yin abubuwan da kana yi kana bari kana guje ma abubuwan da ba za ka yi ba wato ita ce mizani wanda zai baka izinin ka yi ko kan to mutum mutane sun karya wannan ahadi sun karya wannan alkawari da yake tsakanin su da Allah da kuma tsakanin da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama da zai faru abin da zai faru shine Allah ubangiji sai ya sa su hannu mace sai jawo muku matsi wanda addinin su ba ɗaya ba kabilan su ba ɗaya ba halin su ba ɗaya ba tabi'ar su da al'adar su ba ɗaya ba ya ja ya kawo musu shi shi kuma ya sa su hannunsa ya yi musa ko ya yi da kwa duke da dama to kun gani abin da ke kawo a cikin musulmi yau ka lura ba shi da wani dalili sai wannan to kaga wannan abu ne wanda yake yana samun mutane a nan kuma hadisin abdullahi bin umar inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce abubuwa guda biyar ne idan an yi muku ba idan an yi muku imtihani da su to ba ni fatan haka din ka same ku Allah ya tsare ba ni fatan haka ka same ku haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أبو guda biyar إن أي muku ابتلاء يكون sosai ina roƙon muku Allah Allah ya kuma tattaku daga sharri to bayan ya ambaci waɗannan abubuwa yake ma zahara ما ظهر ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الطاعون إلا إلا أصابهم إلا أصابهم الطاعون والأوجاع إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وأنه إذا الفحشاء ba jina kurun ba alfasha tana nan irgi ana cin riba ana bayyana ba tsoro ana cin ganzor ana bayyana ba tsoro kai ka je ka samu mutum kai kai kai kai tsada da shi ya zo kurun ya yi ma wato shaida na zo yana farin ciki kai kana farin ciki wannan ka gani shi shi ne abin da ake nufi ruhul fahsha fahsha ne lina yana fahsha duk wani abu mummuna wanda musulmi a ganin su abu ne mara kyau idan an bayyana shi ya bayyana to sai an bukatar da shi to lalle waɗannan mutane da suka yi haka din nan Allah ubangiji zai yi musu ibtila'i da cututtuka fa'ul fa'ul anan an sani fa'ul ciwo ne wanda yana kama mutum daga ciki daga cikin cututtukan ciki ya kama mutum kuma ya kashe shi amma anan ana nufin cututtukan da ba su da magani sai mutuwa cuta wadda ba ta da magani sai mutuwa to wayanda sun bayyana alfasha kamar yadda aka faɗa din nan to hakika ba su da wato magani ba su da wani abu sai dai Allah ya muku ibtila'i da irin waɗannan cututtuka a zamanin nan kaga abubuwan da dama abubuwan da suka iri iri sun bayyana sun kungere ne kuma ne ne abin nan ne da makamar duk irin waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da bayyanar alfasha da bunƙasarta da yaɗuwarta ita ke ta jawo ta ga al'ummar musulmi وما نقصكم من الرجال والنساء الا حسب السنين وقول وشده المؤون ودور الكفار yana cewa haka nan idan mutane sun zalunci wajen awo ko yin suke wajen awo suna auna abu ba ta cika in su ne sai suna da wata su yi mudu biyu in su ne za su auna ba kan zai auna da babban mudu inda wani kuma zai auna ba da karamin mudu ko kuma har yau mudu ne in za su wa kan kan shi da sosai inda wani ne zai su rike aka haka masama ko kuma sai za su shi abin da ake aunawa mutum ne ne yana son a yi a ba shi dama mai kyau ko gero mai kyau ko dawa mai kyau ko masara mai kyau shi kuma da su kuma su bar mai kyautin yana nan su ɗebo mara kyautin su yi sha'awa wajen abin da ya rufe ko abin da ya lalace a da duk waɗannan yana daga cikin zaɓin su cikin awo ko kuma auna abu abin da suke yi suke mutum a kawo shi karkatacce wanda yake baya bayyana gaskiya idan mutane sun sun zaɓi su wajen awo ko wajen tsere to Allah ubangiji sai same su da abu uku na ɗaya wato Allah ubangiji zai kama su da fari shekaru na yunwa wato kawo musu yunwa ko abin abin da za a saya a ci babu ko kuma a same shi amma kuɗin da za a saye shi da su babu wato sai Allah ya saukar musu da bala'in masu sannan kuma shi da sun ba'una haka nan kuma tsaka da na kaya Allah zai yi musu ibtila'i da tsa'a wato da mai da abubuwa suka da tsada ya kawo musu tsada cikin duk abin da za su komai ba za a samu yadda ake so ba sannan kuma sai Allah ya musu ibtila'i da zalincin sarakuna zalincin sarakuna wajen wato rakawa wajen yin rashin adalci ko hukunci wajen wato karɓar waɗannan abin nan bara ne ake cewa abin nan da a kan abubuwa a matsa irin waɗannan abubuwa ba wato rikarci ya kai matsayin da komai ya ga ko da allura ne don karɓa daga wurin ka ƙarfi da yaji hakkin ka ko ko ya zama kwaya ɗaya ba zai baka ba wannan yakan so kaga sai a ce gwamnati ta yi otarki ya yi wane ya yi amma hakika sanadiyar ta tashi daga mutane ne domin Allah ubangiji kamar yadda muka faɗa yana da rundunomi iri iri idan an saba masa to ga abin da shi zai yi sa'annan kuma idan mutane sun hana zakar dukiyarsu ba sun hana su da zakka na kowane iri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani cewa sai a hana musu ruwan sama Abdullahi bin Abbas yake ruwa tun da Allah ya rike shi a kai. Ko digo ɗaya bai bai rabu ba bai gaza ba ko bai karu ba yana nan inda Allah ya halice shi kawo shi nan ya kai shi nan a ba wannan al'umma a kai ma wajen al'umma a hana ma waɗannan a ba waɗancan amma a ce ruwa ya kare kamar yadda ana faɗa nan gaba ya a shiga wata wani lokaci wata fatara na yaki a kan ruwan sha mutane shi yanzu fara tanadan kansu eh kuka sun ce za su faɗa za su abubuwan da suke sa su faɗa aiki na da yawa su kama sunan ruwa amma wani abu daban kuma zalunci da suke tsakanin rashin gaskiya da suke tsakanin karya alkawari da yake tsakanin su yakan sa su yi faɗa to misali dai yanzu tun da Allah ya jiki duniya har zai yanzu kogi na zami nayin river kogi ne an san shi yana tashi daga jikin abin nan daga gudun kamar ko kuma zai tashi daga su nan daga abin nan burundi wanda da su uganda da makamantansu har da zo ya biya rasa ta kuda da yake je masar da habasha da da masar ana samun ruwa isasshe ana sha shaidanin da ture ya yi musu wasu wasu cewa a yi ruwan nan na nil baya ishe ku sai kun tashi tsaye ko mutane ethiopia ku yi jam ku rage wannan wannan ruwa ko mutanen wane ne da Uganda ko kuma ku yi kokarin ku ko ruwan da Burundi ko kuma ku yi naku haka haka sai yanzu ana maganar cewa za a yi faɗa kasashe ko kan bakwai sun haɗa kansu kasa biyu ne aka bari su raba su shiga shigo wannan yarjejeniya ba ko ƙarshe faɗa zai tashi tsakanin bakwai sun da kasa biyu sun Sudan da Masar yadda sauran kasashen Afirka su ma da yadda. Sirrin kuwa ruwan ya har yanzu na ruwan in an bar wa masar masu zai zai jami'ar da su in an bar wa ethiopia sun zai jami'ar da ita in an bar wa sudan ma su zai jami'ar da su saboda haka raba shi tsakanin su amfani su shi ne hikimar allah amma dan adam baya so wannan yana nuna ruwa zai kare wai ruwan da allah ya halitta din nan zai kare allah ba ya halitta bayan sa tun kafin walakad a inda mustaqbilina yusuf walakad ayyul jahilin Allah shi ne ya halice su duka na waɗanda suka gabata da waɗanda za su baya duk shi ya halice su kuma ya kaddara abincin su da komai nasu shi ya kaddara shi saboda ruwan da za su sha da abincin da za su ci da wurin da za su zauna duk wanda ya shirya yadda rayuwa a duniya tana da iyaka saboda makabarka ita mata samu jama'a wurare kuma a nan duniya ta samu sarari sababbin masu shiga cikin ta kuma samu wurin zama wanda ya shirya wannan ya iya zai gagare shi amma ku ba sani ba kula inna kula takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada a'a وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أي... في أربعة أيام سواء للسائلين والليالي والنوم كان شيء لهذه الكفاءة kuma ya tattace abubuwan da ake ci ake sha din nan duk a cikinta kuma ya sanya albarka wannan abu da ya saka a ciki ba wai kun zai kare ba a'a yana da albarka in an ɗebo nan zai karu in an an ɗau wannan zai ya mai da wannan amma su ba sani ba shi wannan ar-rahman wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa eh bi qadri ma'lum fa amma su ba sani wannan ba suna ce ai ruwa zai kare duniya kuma abu kaza zai same su za a zo ruwa ya kare mutane ruwa ya kashe su ko kuma a'a ko sau din waɗanda mun san hector wato sau su ne hector hector wanda mun san su a zamanin da suna kasashen iraq suka zo sun mallaki masar sun zo sun mallaki kasar sudan sun zo sun mallaki nan har zuwa gaunare wa'annan mutane lokaci da allah ya kashe yunwa da kishiwa ya kashe su ai ba ruwan ne babu ba a'a saboda rashin kirkin aikin tsaro da abubuwa muna na da suke ya mai gaba ruwan wurin duk kaki da za ka iya fata kuma ta ce za ku mutane suna zaune a wurin a nan zaune ruwan ba da biya ma suna sha amma su waɗancan ruwa farko da ruwan ya zama ba da ƙarshe mai faru ruwan ba ya zama babu gare su yake yi duk ruwa kashe su sun mutu ko da su sun tanadi rundunoni manya-manya na tanadar ruwa don wato su rayu amma ina Allah da ba ni hoto da cewa za su kare saboda haka sun kare a duk duniyar yanzu ba a samu sai dai a samu wato shukan su mutum daya ko kwaya daya ko biyu a wasu wurare amma babu su al'umma da komai da amma duk mallaki kasashe kamar su Iran su masa su yi mulki sosai bayan cikin birni su ba su zama kauyawa a nan kasar Najeriya a nan Borno sun zama kauyawa da shi ba ke yanzu za ta za ta samu kayayyakin da suka bari da yawa a garuruwa in ka je za ka rundunoni tukane su kayayyakin adon su da domin su yana ne da mu mutane ne masu kula da da tarihi su da kayayyakin mu na tarihi da mun tara waɗannan abubuwa mun tana da su a wuri guda saboda su zama aya amma ba mu da wannan himma ba mu da wannan kwazo saboda haka hakika waɗanda wato suka hana abin nan ko da ku daga wannan al'umma idan an hana abin nan a zakka to sakamakon shi ne Allah ubangiji ya yi mana ibtila'i da rashin ruwa ko kuma karancin ruwa sa'annan kuma idan mutane sun karya alkawarin Allah da alkawarin manzonsa ta hanyar rashin aiki da alkur'ani rashin aiki da abin da Allah saukar me zai faru Allah Ubangiji sai ya sanya su duka a hannun wani mafi wanda zai zai kwace wani abu daga cikin abin da ya mallakar musu ya ɗebe wani ƙasa ya sace wani ƙasa ya ɗauka ko kuma ya zai aza su da faranta a kansu wato dubiya wani dukiya sai dubiya sannan ya bar su wannan abu duk ya same mu mu a kasashen musulmi lokacin da wa'annan ƴan mulkin mallaka sun zo sun mallake mu mai muke mutu suna da kasansu sun bar kasansu yau kasar mu ba abin da ba ba ba wani bakin da suke gudu inda ba wani